ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na alkhamis wanda ya zo daidai da uku ga wata ramadan wata mai albarka na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta 1442 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai lokacin da muka saba zama don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafa shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya lullube shi da rahama tasa tare da ta'aliki da kuma ƙarin bayani da malam aliyu albamiye wa littafin shi ma allah maɗaukaki ya saka mar da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna yi don neman yardarsa ne ya sanya alƙur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba Allah ya sanya alƙur'ani ya zan mai ceto a gare fi domin wanda yake karatu alƙur'ani manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cikin abin da sahabi mai daraja Uthmanu ɗan Affanu ya rawaito manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ikra'ul ƙur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawmal qiyama ku dinga karatun alqur'ani ya ku musulmai musamman ma a wannan wata ku yi tilawarsa ku yi nazarinsa ku gane ma'anoninsa ku yi aiki da shi domin ƙura'ani a ranar alkiyama zai zo ya zan mai ceto ga masu karatunsa ya zan kullum kana karatun alkur'ani to a ranar alkiyama ka samu mai ceto ba wani ƙato ne zai cece ka ba aikinka da ka yi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila min dimnil wasa'il qira'atul qur'an Allah madaukaki yace ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sai ku nemi tsani matakala da za ku tattaka ta tserar da ku wadda za ta kai ku wajen Allah ya yafe muku zunubanku ya kuma shigar da ku rahama tasa to wannan wasila daga ciki akwai yawan karatun alkur'ani mai tsarki duk wanda ya dimanci karatun alkur'ani to lalle ya samu babbar kariya a gare shi Allah ka sa alkur'ani ya zankan da garki a gare mu ya mana maganin makiyanmu na'am to jiya in ba manta ba mun karanta aya daga wato daga ta 51 zuwa 54 amma Allah bai ba mu ikon fassara su ba da haka yau malam zai sake maimaita mana wa'annan ayoyi don mu fassara su kafin mu je sura ta gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب na'am وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد na'am وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد wahila وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب na'am to wa'annan su ne ayoyin da jiya muka ainihin wato kwana a kansu don haka ba mu fassara su ba yau matashiyarmu su ne wa'annan ayoyi allah maɗaukaki ya ce walautara kina allah yana magana da manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce walautara da za ka gani ya muhammadu au ayyuhal mukhadibu ko kuma abokin zance mai karatun qur'ani kenan ko mai sauraron sa da zaka ga isfazi'u yayin da aka firgitar da su ai inda qurbil mauti lokacin da mutuwa ta zo dab da dan adam sai ya rude ya firgita laman tabahu wa fahimu annahum ala baɗin wato lokacin mutum zai faɗaka ya fahimci cewa abin da yake kayi barna ne don bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa aradul firara bi an yu'minu wa ya'malu amalan saliha suka zan suna nufin su gudu su zo su samu su yi aiki aiki nagari su kuma yi imani Allah ya ce fala fauta ailahum minna ba za su iya tserewa Allah ba subhanahu wata'ala ai la yafutunana ba za su tsere mana ba ai la yanjuna min azabina ba za su tsira ba daga azabar mu azabar Allah tana nan sai ta riske su idh lam yasta'iddu lin najati fi waqtihi domin ba su tattalin tsira ba a lokacin da ya kamata su nemi abin da zai tseratar da su lokaci ya wuce wa ukhidhu min makanin qarib an kama su a guri dab nan da kusa ai makanul firari min al'azab yayin da suke kokarin tsira daga azaba anan ake kama su kama su da azabar kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a fadin Allah madaukaki da yace wa kam wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin wannan a cikin suratul anbiya'i Allah madaukaki yace wa kam qasamna da yawa muka halakar da alqariya kanat zalimatan alqariyar ta kasance azzalima in aka ce alqariya ana nufin mutanen wannan alqariya ne to Allah ya halakar da alqariyu da yawa wa ansha'na badaha qauman akharin bayanta sai muka tayar da wasu mutane na daban falamma ahasu ba'sana idahum minha yarkudun yayin da suka gane suna dab da shiga azabar Allah sai suna gudu shine idahum yarkuduna sai Allah ya ce la tarkudu kar ma kudu kar ku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku dawo zuwa abin da kuka tsuwurwurta a cikin rayuwarku wa masakinukum la'allakum tus'aluna ku koma mazauninku dan ai muku tambaya qalu sisti ya wailana inna kunna zalimin bone ya tabbata a gare mu lalle mun kasance azzalimai wanda suke zalunci sai Allah ya ce fa ma zalat tilka da'awahum wannan bai gushe ba za su yi ta cewa ya wailana inna kunna zalimin suna ta ihu suna kuka suna cewa mun shiga uku mun zalunci kanmu mun kibin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kibin tauhidi shine Allah ya ce fa ma zalat tilka da'awahum wannan bata gushe ba ita ce da'awarsu hatta ja'alnahum hasidan khamidin har muka sanya su wato ababen girbewa kuma matattu mana Allah ya halakar da su Allah ka shiryar da mu wa qalu amanna bihi sai suka zo suna cewa ai mun yi imani da gaskiya allazi jaa wa zahaqa bihi al gaskiyan nan da ta zo ƙarya ta lalace mun yarda da ita wa huwa alqur'anu aw muhammadun aw alislamu duk zai dauka gaskiya ita ce qur'ani zalikal kitabu la raiba fihi ko qur'ani kenan babu kokonto a cikin sa kaga ai gaskiya ne aw muhammadun ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne domin shine malamin alqur'ani din awul islamu ko addinin musulunci gaskiya ne kaga islamu Allah ya ce bai ce ɗariƙa shehin kawale ba bai ce tijjaniya ko ƙadiriya ko na kashabandiya ballantana shi'a ithna a shari'a ko abin da ya kama da haka duk ka zubar da tarkace ka tambayi menene al-islamu karka damu da yawan mutane in kai kaɗai ka tsira an ce iya ruwa fidda kai ne ai don kaje ka bi yawa kamar yadda bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka ne ana fa bahaushe ya bata wayin ana gunda ake da yawa ko mun barna ka je ka fada karka yadda da wannan hausar bata fita yadda ya kamata ba ka nemi tsira ko kai kadai ka tsira to ba ruwanka Allah ya ce la yadurrukum man dalla idza tadaitu duk wanda ya bata in ko kun shirya to batarsa ba za ta cutar da ku ba azabar da za a mar ba za a yi muku ba amma in ka biya batacce irin azabar da za a masa ita za a yi ma Allah ka tsare mu don haka kun ga sai Allah madaukaki ya gwada mana cewa wa'annan dai su ne gaskiya alqur'ani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma al-islamu kun ga al-islamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis sala ita'iz zaka sami sawmu ramadan hajjul bait wannan ba sune musulunci daka in ka je ka debo wasu tarkace ka yaba a kai to Allah ba zai karba ba ko kana sallar ko kana azumin ko kana zakkar Allah ya ce wa man yabtahi ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya bido ya nemo wani musulunci a matsayin addini to ko yayi Allah ba zai karba ba a lahira kuma yana cikin tababu Allah ka raba mu da tabewa daka musulunci shine tauhidi da sallah da zakka da azumin lamarana da hajji duk wanda ya kawo ma wata dariƙa ko da kyalle sai an shimfiɗa dole sai kayi wurdi kaza ko a yi kiɗa a masallaci ko a yi wata shi'a ana muzahara dukkan ka karba amma fahim aljanna kake so da ka bi wannan kuma ko da kana sallah sallar ta ɓaci don allah ya ce wa man yabtagi gairar islami dinan falan yi ƙubala minhu duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini to fa allah ba zai karɓa ba duk waɗannan ɗariƙun ba musulunci ba ne Daka in ka yaba akan musulunci Allah baya karban addinin da aka gauraya da ba nasa ba Allah ka shiryar da mu wa qalu suna cewa amanna bihi ko sai Allah ya ce wa anna lahumut tanawush bil wawi wa qura bil hamzati badalaha wa anna lahumut tanawush ko ay tanawulul iman wai ta yaya za su samu imani bayan an zo dab da mutuwa ai ba zai yiwu ba ana gargara ai babu zancen imani wakila a tanawushu an raja'a wata fassarar ta ce ma'anan tanawush shine komowa duniya saboda ai shi a dab da mutuwa yake yana saura taki daya zai tafi barzaku wato zai shiga kabari anna lahumut tanawushu ay arji'a ta yaya zai samu komawa duniya dan ya gyara barnar da ay yadlabuna rij'ata ila alhayati allati yufariqunaha wato suna neman su koma zuwa ga rayuwar da suka rabu da ita sai Allah ya ce min makanin ba'id alhali gurin yayi nisa ay an mahallihi sun bar gurin idhum fi halil mauti don suna cikin halin mutuwa wanda yake halin mutuwa fa ba zai canja daga kafirci ya dawo imani ba fir'auna ba ya gwada ba cewa ya amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila Allah bai bar shi ba sai ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya fir'aunu da ya ga haza an notsar da shi a cikin tekun yam sai ce na yi imani yadda sha'anin yake babu abin bauta sai abin bautar da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma na yadda da haka kaga lokacin ya zo mutuwa sai Allah ce al'ana sai yanzu za ka yi imani wa kada a sai ta ƙablu da ku kayi ta saɓonka wa kunta minal mufsidin ka zan daga cikin maɓarnata kaga ba a tuba yayin mutuwa Allah ce fal yau ma nuna ji ka bi badanika yau za mu tserar da gangar jikinka yau in ka tafi birnin alkahira sai ka je museum ka ga gangar jikin fir'aunu me yasa Allah ya bar shi ce litakuna liman khalfaka aya dan ka zan aya a ban lura ga wanda zai zo bayanka duk wanda ya irin halinka ko ya zo tuba a ƙarshen rayuwa Allah ba zai karbi tubar ba da haka sai ce sun yi nisa da lokacin tuban idhum fi halil maut dan suna halin mutuwa wa mahalluhu qabla al-gargara ai ba haushe ma aka yi bari ai wane ya kai gargara gargara kenan larabci ne mahallin da za ka iya tuba a karbi tuba shine gargara in baka zo ana ƙoƙarin zare rai baka tuba duk irin ko shirka kake in ka tuba Allah sai ya karbi tubar in tubar da gaske ne shirkar da kai ma sai a mayar da ita aikin lada ina ruwan Allah kuwa ba irinmu ba ne mutane masu rowa a ce albashinka na watan baya an yi wata kaza ba biya ka ba to yanzu sai a dawo ma sai a baka dan kana to wannan ho baka yi laifi ba ma to Allah ka yi laifi in ya ga tubarka da gaske ne a zuciyarka sai ya gyara maka aiki ya mai da shi na gari wa kad jawazuhu sun ketare shi wala yumkinu ruju'u ilai ba zai yi a koma ba ba a komawa baya Allah ya ce wa kad kafaru bihi min qablu alhali tunda sun kafirce da shi ai qabla waqatil hululi li ajalil maut gabanin lokacin saukar ajalin ya zo ga daidai da mutuwarsu da sun kafirce wa qur'ani wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id suna jifa jifa ta gaibu daga guri mai nisa ai bima gaba ilmuhu anhum gaibatan ba'ida ga abin da ilimin su ya faku gabarin sa fakuwar ma mai nisa ai yarmuna bizanni suna jifa ne da zato haisu yadanuna fi din lokacin da suke suka akan addinin Allah badalal imani maimakon su imani da shi faqalu fin nabi suka ce dangane da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sahirun sha'irun kahinun kaji arnan fari suka ce annabi mai sihiri ne boka ne mawaƙi ne wafil ƙur'ani ƙur'anin ma suka ce sihirun shi kansa ƙur'ani sihiri ne shi'irun ƙur'ani waƙa ne kahanatun bokanci ne ƙur'ani duk ƙarya ne Allah duk ya ƙaryata su kaga a surati yasin da zamu yi bayan fadirin da zamu bude yau Allah ya ce wa annabi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu bamu koya wa annabi Muhammadu waka ba kuma wakar bata dace da shi ba in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin wato ba komai yazo da shi ba shi sai ainihin ambaton Allah da tunatarwa kuma alqur'ani ne wanda yake bayyananne ne wa ƙalu labasa wala nushura suka ce ma in mutum ya mutu ba za a tayar da shi ba kuma ba wani taro da za a yi Allah ya tara halitta daga ta farko har zuwa ta ƙarshe don yin hisabi suka ƙaryata wannan Allah ya ce wahila bainahum wa baina ma bainahum wa baina ma yashtahun sai a sha makance tsakaninsu da abin da suke sha'awa a duniya minan nisa' suna da mata suna son su an ɗauke ranka ina matar ka za ta yi ma wal auladi 'ya'yan da kake so babu wal mal dukiyar da ka tara ka ƙi taimako ka ƙi sadaka kana kallon makwabtanka cikin halin kakanika yi ka ƙi taimakawa to za a sha makance tsakaninka da ka yi aikin alheri da dukiyar da ya amfane ka tun daga lokacin mutuwar taka wakila an ce min al'imani ai ƙubuluhu wato an hana su karɓar imani wa abbara anhu bima ya shtahuna limahun fihi fi zalikal wakati an faɗi abin da suke sha'awa saboda abin da suke ciki a wannan lokacin minar ragabati fil itinaqihi suna kwaɗayi ina ma za su ɗanɗani su karɓi musulunci liyafadhu bihi nufusahum don su kare kansu da musulunci amma ra'au amamahum min al'azabi saboda abin da suka ga a gabansu na azaba walaysa lahum ma yamna'uhum anhu alhali ba su da abin da zai hana su wannan shiga azabar kama fu'ila bi ashiya'ihim kamar yadda aka aikata haka ga ainihin masu kama da su a kafirci ay ashbahihim fil kufri min qablu tun gabanin wani ai qablahu min alquruni sabiqa daga cikin karnoni da suka wuce famatu alal kufri suka mutu akan kafirci Allah ka raba mu da wannan mutuwa kama waka li fir'auna ko kamar da ya auku akan fir'aunu wadhalika fi qawlihi ta'ala wannan abin da ya auku a fir'auna ya zo ne a cikin fadin Allah madaukaki da yace وجاوزنا ببني إسرائيل البحر من كيترد بنو إسرائيل سواء بنو إسرائيل أولاد يعقوب يا أن النبي يعقوب عليه السلام daga cikinsu akwai annabin Allah Musa alaihi salam shi ne ya yi gwagwarmaya da fir'aunu to lokaci ya kai gargara yadda za a halaka fir'aunu sai Allah ya ce ya fita kan teku ya buga da sandarsa ruwan sai ya sandare su kawo don su ƙetara hai sun kai tsakiyar fir'aunu ya biyo su yana zuwa shi ma sai ya taka su kuma sun zo ƙarshe su suna tsakiya sai Allah ya kifar da shi da mabiyansa shi ne Allah ya ce wajawaz na bi bani isra'ila al-bahara mun ƙetarar da banu isra'ila teku fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu fir'auna da rindinarsa sai suka bi annabi Musa baghyan wa adwan kaji dalilin bin baghyan maf'ulun min ajalihi ne wato sun bi shi dan zalunci wa adwan da kuma adawa hatta idza adraka hulgaraku har sai da fir'aunu da mutanansa ya notse a cikin ruwa قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آية دمك كرنتا لهم سيأتي ناي إيماني يد شأن دلمرين يكي لا إله باب وني أبو موتا عند فرعون فا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل sai abun bautan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmi na kaji wuya fir'auna ya ce nima na musulunta Allah ya ce al'ana kai fir'aunu sai yanzu wa kad asaita qablu kai ta sabanka gabanin yau wa kunta minal mufsidin ka zan daga cikin masu barna fal yawma nunajjika bi badanika yau zamu tseratar da gangar jikinka rai kan yana cikin azaba a barzaku litakuna liman khalfaka aya dan ka zan aya a ballura ga wanda zai zo bayanka wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun da yawa daga cikin mutane suna rafkana ga barin ayoyinmu inji Allah suratu yunus alaihi salam aya ta 90 zuwa 92 kama fi kaulihi ta'ala gama irin wannan ayar da ta zo a faɗin Allah maɗaukaki ita ma a yunusan dai ƙul a ra'aitun in a takun azabuhu bayatan auna haran ma za ya sta'ajilu min hulmujirimun Allah ya ce wa annabi ka gaya musu a ra'aitun ku ba ni labari in a takun azabuhu bayatan idan ainihin azabar Allah ta zo muku cikin dare auna haran ko da rana kata ma za ya stajilu minhul mujrimun mi masu laifi mujrimai kenan menene yasa suke mi suke gaggawa a thumma idza ma waqa amantum bi sai abin ya auku ne za ku yi imani da Allah kaga su ma sun yi imani lokacin da azaba ta sauka da haka ba za ta yi amfani ba al'ana wa kad kuntum bihi tastajilun sai yanzu za ku yi imani alhali da kuna nema a kawo muku ma azabar da wuri thumma qila lil ladina zalamu dhuqu azabal khuldi hal tujzauna illa ma kuntum taksibun sannan sai a cewa waɗanda suke zalunci ku dandane azaba ta har abada ba za a yi muku sakamako ba sai sakamakon abin da kuka tsorurta sai Allah ce wa yastanbi'unaka haqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq kaji qur'ani wa yastanbi'unaka suna neman labari a wajenka a haqqun hu maganar Allah gaskiya ce qul i kace eh gaskiya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaq wannan magana gaskiya ce wa ma antum bimu'jizin ba za ku iya tserewa Allah ba suratu yunus aya ta 50 zuwa 53 da wata aya da Allah madaukaki yace innamat tawbatu ala llahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin innama sani kawai tuba da Allah yake karba yana karban tuba ne ta lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin ga waɗanda suke aikata mummunan aiki amma ba su san mummuna ba ne suke yi da zarar sun gane abin da suke bayi da kyau suka bari sun tuba Allah sai ya karba thumma yatubuna min qaribin sannan suka tuba nan kusa daga ganewa suka tuba fa ulaika yatubu Allahu alaihim wayannan Allah zai karbi tubarsu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani kuma mai hikima Allah shi ya san yadda ya ajiye hikima ta sa sai ce mi walaisati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati babu tuba ga wanda yake ta aikata zunubinsa ya sha giya yayi zina yayi liwadu ya kibiyayya ga iyayensa hatta idza hadara ahdahumul maut har sai ya ga mutuwa ta zo zai bar duniya ƙala inni tubutul an sai ce ni fa na tuba yanzu to Allah ba zai karbi wannan tubar ba walalladina yamutuna wa hum kuffar wanda suka mutu alhali suna kan kafirci Allah ba zai karbi tuban su ba a ranar alkiyama ulaika atadna lahum azaban alima wa'annan sune wanda muka tattala musu azaba mai radadin gaske Allah ya raba mu da ita وفي الحديث الذي أخرجه البخاري يذو تكين حديث دا إمام البخاري يفتر حديث ندبو أكو دا نريه دا سبعين ددي ومسلم إمام مسلم ابن حجاج شما يفد وانا حديثي حديثي ميلمبا تدبو بيو da 766 an abi sa'idin al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan qatala 99 nafsa ai mun san wannan hadisi wani mutum ne sai da ya kar mutum 99 rai 99 ɗari ba ɗaya ko? faja'ala yas'alu hal lahu tauba bayan yayi wannan laifin sai je ya samu malamai yana tambaya shin Allah zai karbi tubarsa fa rahiban sai je wajen fadan coci yace masa fasa'alahu yewa fada tambaya fada ba ilimi faqala fada sai ya bashi amsa laisar laka tauba Allah ba zai karbi tubanka ba kakar mutum 99 faƙatalar rahiba sai ya cike 100 da shi bahaushe ya ce ƙaramin sani to wannan ajali ya ja masa ƙaramin sani ƙuƙumi ko to kaga yanzu wannan ya yi aiki da ƙaramin sani an kashe shi kaga ya ja mara ajali kenan sun maja'ala ya tsalo sai kuma yana fatawa a nuna mar masani malami yake nema ba mai ibada ba sun makaraja min karyatin ila karyatin fiha qaumun salihun da tambaya sai ya dace da malami yace shin Allah zai karbi tuba ta bayan na kar mutum 100 kaga za ta tara ya kashe da aka ce ba tuba wanda yace ba tuban sai aka kare aka cika ce 100 da shi da yazo ya tambaya malam sai ce masa ai ba mai shiga tsakanin Allah da bawansa amma ga nasiha wannan gari da kake ciki mutanen banza sun yawa a ciki ka fice ga gari can na mutanen kwarai ka tafi can ka bautata wa Allah tare da su ka tuba har ka mutu a can Allah zai karbi tubarka shine thumma kharaja min qaryatin ila qarya fiha qaumun salihun ya fita daga wancan gari ya tafi wani gari akwai mutane na kirki a garin falamma kana fi ba'd at-tariq adrakahu al-maut ya je yana cikin hanya bai isa can ba ya bar nan sai mutuwa ta zo mala'ikan mutuwa ya karbe shi fanada bi fana fana'a bi sadrihi thumma mata kafin ya mutu sai ya ja kirjinsa sai ya fi kusa da garin mutanen kirki ya ɗan yi nesa kaɗan da jan ƙirjinsa gabarin garin mutanen banza faktasa mati fihi mala'ikatun rahama wa mala'ikatun azabi mala'ikun Allah akwai na rahama akwai mala'ikun Allah na azaba kaga munkar da nakiru nakir shine bawushe ce wala kiru ai munkar wa nakir zai ce wala kiri wawul adabin ya dauko idaron ba wuce kuwa ya dade da tasiri a hadisai da ayoyi wala kiri daga shi buga shi dim da ka sai ce wannan mala'ikun bangare biyu mala'ikun rahama suka zo suka ce ya taho zai tuba za mu karɓi ransa namu ne mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khayra qattu bai taba yin alheri babban da kisan kai ba abin da yi namu ne fakana ila alqaryati salihati aqrabu minha bi shibrin sai zan yafi kusa da gari na mutanen kirki da shibr dani daya haka wannan shine abin da ya tsayyatar da shi faju'ila min ahliha sai aka dauke shi dan mutanen garin kirki shi yasa karka dinga zama a gun kallon bal ba mutanen kirki ba ne zai ka ga ɗan bol ɗaya an ba shi talle sai a ba shi miliyan hamsin ko ba a yin haka don halakar da yara ne ɗan dirama a ba shi talle miliyan ɗari ta mata a bata wai su masu koyar da tarbiyya ta ɓata ko? wadda duk ƙur'ani da sunna bai man tarbiya ba akwai mai man tarbiya sai dai tafi a karkace su kaguwa an tafi jirkice Allah sauƙaƙe don haka sai Allah maɗaukaki ya gwada mana cewa abinda ake so zuciyarka ta kyau Allah ka kyautata mu wannan shine ƙarshen wannan sura sai sura ta gaba wato suratul fadiri ko suratul fadirin mala yace summiyat hadhihi suratu bi suratul fatir an ambaci wannan sura da suna suratul fadiri don me liftitahiha bi hadha alwasfi lillahi azza wa jal saboda an bude ta da sifanta Allah da wannan sifa din ta fadir addallu ala alkhalqi wal ibda'i wanda take nuni akan halitta da farar da halitta wa ibda'il lil kauni azim da ainihin farar da halitta gabaki da munabbi'un ala azmatil khaliqi idan ka duba halittar sama ka kalli ƙasa kaga abin da yake tsakanin su kaga rana kaga wata kaga taurari wani ilimin tauraro ɗaya zai yi har ya mutu ba zai kare ba ba akwai astronomers ba to ba zai kare sanin taurarin ba to Allah ya yi su ya zuba sama ya sau su a sama to ka je kaga ga wayannan halittun ka sauko ƙasa ka ga teku akwai baharul muhit teku ne da ta kewaye duniya gaba ɗaya akwai atlantic gabo ita ce a lagos in ka hau ruwan daga nan sai ka tafi har india har china har ko'ina to allah sai ya yi wa'annan ruwan ya zo ya keta wasu ƙananan koguna ya ma sahara ya guri mai tsandauri to in ka kalli wa'annan halittun suna nuna ma cewa wadda ya suho ba karami ba ne inda injiniya ne ya yi ginin da ya yi shekara 500 ya zai launa ko bai ruso ba ma in ka ganshi zai kaga kamar shirme aka yi saboda zamani ya bi ta kansa amma kalli sama akwai wadda ya ce ba ta yi ba tun da kake to ai halittar Allah ce da ka sai ce wa zalika fi awwali sura wannan ya zo a farkon suratul fadiri bi qaulihi ta'ala yadda Allah ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah fadiri samawati wal ard wanda ya kagi halittar sama da ƙasa idan aka ce fadiru shine wanda ya abu bai ga samfil ba babu samfuri shi ya fara yin kayansa ja'ilil mala'ikati rusulan Allah shi ya sanya mala'iku su zan ainihin jakadu manzanni tsakaninsa da bayansa uli ajini hatin mala'ikun nan suna da fuka-fukai suna tashi da shi masna wani mala'ikan fiffikensa biyu wa thulatha wani uku wa ruba wani fiffikensa hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙarin halitta da ainihin mala'ikunsa abin da ya so, inna Allah ala kulli shayin kadir, lalle Allah mai iko ne bisa kowane abu. Wawara da ma ya dula ala hazal isim, abin da yake nuni a kan wannan suna ya gangaro fi kalami bin Abbasin radiyallahu an. A maganar Ibn Abbas, malamin sahabbai ne, malamin tafsiri ne. kala ya ce nazalar suratul fadiri bi makka kaga ta zama suna ya tabbata ya ce suratul fadiri ta sauka a birnin makka ne makka a bar girmamawa a nan suratul fadiri ta sauka duk surorin da suka sauka a makka to tauhidi suke kira mafi yawa aure da husuyudi fi addar imamu suwidi ya zo da wannan magana a littafinsa mai suna darrul mansur mujalladi na bakwai a shafi na uku wa huddidat ajza'u kullu naw'in fil alam al akhar an kuma iyakance jaza'u kulli naw'in sakamakon kowane nau'i fil alam al akhar a wata duniya daban wa khatamati surati bi taqri'il mushrikin sura sai ta cike ta kare ka gan shi ko? a shafi na gaba ko baka gan shi ba ne? ok na tsallake ne? ok makiya ne ko? to na gane kafin mu je can din makiya ce ma'ana an saukar da ita a maka kamar yadda muka faɗa a nan waya hamsin au sittin wa arba'una aya ayoyinta arba'in da biyar ne ko da shida wa mawdu'uhar ra'isi babban abin da surar take karantarwa bayanu tauhidi fil uluhiyya kaga za a yi rigima kenan tana bayanin tauhidi ne na uluhiyya rububiyya da asma'u wa sifat duk mushrikai sun yarda da shi amma inda za ku yi rigima a wannan tauhidi da surar nan take kira na uluhiyya cewa ba wadda za a bautatawa shehu ba abun bauta ba ne to anan za ka ga rigima zai ce ai wannan bai san karatu ba ai shehine suna da wata muhibba suna da baiwa tasu kai in ka bi allah ka fi su baiwar da ka sai ce wafi annan rububiyyata lahu ta'ala wato tana magana cewa rububiyya ma da allah ne ma an aka ce rububiyya shine halittar sama da ƙasa da kowa wala tusrafu li ahadin ghayrahu ba a sarrafa halitta ga wani in ba shi ba ta'ala fil ashiya ishtamalati suratu ala ithbati tafarrudillahi ta'ala bil ilahiyya wato surar ta kunshi tabbatar da kadaitakan Allah a wajen uluhiyya shi kadai yake fabtatahat bima yadullu ala annahu mustahiqul hamdi daga sai ta fara da abin da yake nuni cewa shi ya cancanci a gode masa alama abda minal ka'inati bisa abin da ya samar na kasantattun abubuwa addalu bi ibda'iha ala tafarrudihi ta'ala wanda wannan samar da su da yi yana nuni shi kaɗai ne ya kaɗai ta bil ilahiyya da kasancewarsa abin bauta wala ithbati sidiqir rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi ma jaa bihi kuma yana nuni akan gaskiyar annabi Muhammadu cikin abin da yazo da shi wa ithbatul ba'thi wad darul akhirah da kuma tabbatar da tayar da mutane bayan sun mutu da tabbatar da gidan lahira wa tadhkirun nas bi in'amillahi alaihim bi ni'matil ijad tana kuma tunatar da mutane da ni'imar da Allah ya musu ta ainihin samar da su da babu kai sai Allah ya yi ka ya samar da kai ni'imatul imdadi kenan wama ya'buduhul mushrikuna wama ya'budul mushrikuna min dunihi da kuma abinda mushrikai ke bautatawa koma bayan Allah la yagununa anhum shay'a duk abinda ka bautatawa in ba Allah ba to wannan abin ba zai wadatar da kai ba da komai وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه da kuma tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bisa abin da yake haduwa da shi irin walakanci da cin zarafi da tsangwama da mutanensa ke masa wa in zarihim an yahilla bihim ma halla bil umamil mukazzabati qablahum da yadda shi annabin yake musu gargadi saboda kar irin abin da ya fada wa al'ummatai gabaninsu ya fada musu wa ashadad biman yatlu kitaballah sai nuni da wanda yake karanta littafin Allah wa yuqimu salata yake tsaye da sallah wa yunfiqu min rizqihi min rizqillahi sirran wa alaniya yana ciyarwa daga arzikin da Allah ya bashi a asirce da bayyane wa abanat annal qur'ana sidqun kuma wannan surar tana bayanin cewa alqur'ani fa gaskiya ne musaddiqun lil kutubil samawiyya ko yana gaskata dillita ta wanda aka saukar daga sama as-sabiqa wanda suka rigaye shi wa dhukirat in isamal ummati ila thalathati anwa kuma surar ta ambaci yadda al'umma ta kasu kashi uku na'ul awwal zalimun muqtasirun mutumin da ya zan azzalimi ya takaita wajen bautar ubangiji wa na'ul thani musinun muqtasid mai kyautatawa mai ainihin iktisadi shine yayi abu da dai wa na'ul thalithu as-sabiqu bil khairat na ƙarshen kenan mafi daraja shine wanda ya rigaye da duk alherai ya ainihin cinye su wa haddada jazaa kullu naw'in fil alamil akhirah kuma surar sai ta yi bayanin sakamakon kowane nau'i a ainihin duniyar lahira wa khatamati suratu bi taqri'il mushrikina fi ibadatihimul awthan surar sai ta kwankwashi zukatan mushrikai akan bautar gumaka da suke yi wal athnam da dai gumakan da aka yi wancan da itace wannan da duwatsu wa anzaratum bil bi'aqibati allazina min qablihim sai ta yi musu gargadi da irin ƙarshen wadda suka kasance gabaninsu allazina kanu ashadda minhum quwwa wanda suka fi su wato tsananin ƙarfi na'am
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير na'am to kun ga yau ma kaman jiya wannan ɗanɗanon yadda za mu tashi gobe kenan insha Allahu kan aya ta farko a suratul fadiri saboda muna da 'yan tambayoyi da za su cikace mana lokacin namu ko muna fata Allah maɗaukaki ya karɓi ayyukanmu na alheri na'am amin
assalamu alaikum wa rahmatullah a mai wannan tambayar yana cewa wai malam ina so ne a fayyace min kan sha'anin sallar kasaru wasu sun ce za a iya yin kasaru har ta bara ma in ba ka yi boye za ka iya yi shi da gaske ne
na'am abin haka yake mana bai yi ahalari ba ne yawwa duk mai ramukon sallah in ta wuce masa lokacin tafiya har lokacin ta ya wuce bai dawo garinsu ba in ya zo ramata a ƙasar zai ramata wannan shi ne to tambaya ta biyu yana cewa malam dan Allah wani surori ake karantawa a sallar tarawih wato asham dan ina son in san koya ake yi saboda in na gaji in koma gida na yi tawa
ko an masa mai tsawo ne abinda ake so a sallar tarawih ka karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka in kai kaɗai za ka yi in za ka iya sauƙan ƙura'ani ma a wuturi ka yi da ka abin da ya sauƙaƙa ake yi shi ne na mai wani yana cewa malam tambaya ta ita ce shin malam irin gaisuwan nan da ake yi kullum kullum daga an idar da sallah a masallaci sai ka ga wasu suna ta bin mutum suna ta miƙa mar hannu gaisuwa shin hakan ya inganta ne a musulunci ya ce domin ni malam wani lokacin ina tasbihi yin hakan yana batar da ni a wani lokacin na gane haka ne to gaisuwa bayan an idar da sallah ba za ka samu wani littafi da ya ce in liman ya yi sallama ya rabu da mutane wayanda suke sau kuma su dinga gaggaisawa hannu wannan kabe wannan kabe wannan kabe wannan kamar yadda shi ya faɗa yana tasbihi in aka kawo mar hannu sai a ɓatar da shi daga babu yadda aka ce in an yi sallah kuma a zo a zo a ga- a- a wato ai gaisuwa a cikin masallaci babu laifi in za ku gaisa in an fito daga masallaci ku gaisuwar ku na'am
wani yana cewa assalamu alaikum malam da fatan za a yi haƙuri a amsa mu wannan tambayar tambayar ita ce malam mutum ne yana azumi sai ya yi wasa da azzakarinsa har kuma ya yi mani ya fita amma a bisa kuskure malam menene matsayin azuminsa da kuma hukuncin abin da ya yi
zai rama ɗaya kuma ya yi guda sittin. ai ba kuskure ba ne Eh, Allah.
ganganci ne yawwa
to mai wannan tambaye tana cewa malam ni mace ce ina da saurayi kuma yana da yaya wadda aka ce yayi wa wata mata yayi wa wata mata ciki to malam na aure shi ba laifi saboda an ce idan kayi wa dan wani za a yi wa danka don haka malam ya wani abin yake in ya tuba babu laifi man taba taba Allahu alaihi ai yanzu muka yi magana tuba ku yau to iya tambayoyin da za a karanta kenan sai waɗanda suke neman taimako da kuma masu neman addu'a wannan ta ce tana da 'ya'ya har hudu amma kuma ba ta da aure kuma ba ta da abinci ga halin da ake ciki yanzu tana so inda hali a taimaka mata da abinci wadda zai taimaka sai masu neman addu'a da musamman waɗanda ba su da lafiya da dama su rubuto da masu neman biyan wasu bukatu na alkhairi kowa Allah subhanahu wata'ala ya san bukatarsa Allah ya biya mana bukatu mu na alkhairi kai yaran nan ku zauna sai an yi addu'a Allah madaukaki ya san dukkan irin bukatunmu ya san zukatanmu ya san manufofinmu muna tawassuli da wannan zama da muka yi don karanta littafin sa mai tsarki dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suke neman addu'o'inmu Allah maɗaukaki ya biya mana mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة ولا تدافينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأضائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين